بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين منذ كراتب من تفسير القرآن أشوانا رانا كالعرباء كنكو 21 kenan ga watan azumi watan ramadana na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 da muke cikin tafsirin wannan sura suratul anfal da muka kwana jiya a aya ta 60 daidai zamu tashi kan aya ta 61 kenan inda yake cewa wani ga rahu
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي to ubangiji tabaraka ta'ala yake wato bayan ya wato kwadaitar da mu ne akan su mu yi da gaske wajen yakar makiyan mu ikiwa iddulahum masadatun min quwwati wa min ribatil khayl kada a same ku ragwaye kada a same ku sako sako kada a same ku cikin sakaci cikin rashin shiri lalle ku tare da makami na yakar makiya Allah makiyanku wanda suke neman rayukan ku suke yakar ku akan addini to ku tanaji gare su an gane suna nan iri iri da wanda suke kafiran na iri da kuma wanda suke munafikai wato mugaye suna nan a ɓoye a cikinku amma suna muku mummunan nufi to ba ku san da su ba amma Allah ya san da su zai muku maganin su an gane to ubangiji tabaraka wa ta'ala anan sai ke cewa wa inda na hulu sulmi idan su abokan faɗan ku suka karkata zuwa ga neman a zauna lafiya shine neman sulhu ko za suna neman abu da kasar shine kenan wa fatiha sulhi kenan wato ko lisilmi ko lisalmi ko kira'a bi kenan mun suka karkata zuwa ga yin sulhi cewar a zauna lafiya to fa jinahala ya rasulullahi kai ma ka karkata gare ta eh ai ba san fadan ake ba eh mun kuma ba a zauna hakan nan ba ai in ya zama dole wani matsiyaci dole sai dai a yake shi da makami eh wa ahidhum qul amana da su ta alƙawari qala ibn abbas hada mansukun bi ayati sayfi abdullahi bin abbas ne ce to wannan dai an shafe ta da ayat takobi yanzu magana kawai shine kafiri ko ya musulunta wannan idan aka ce wato sulhi ma'anarsa a nan shine a ƙulla huduna ma'ana mu zauna lafiya kuna nan ku ya ku mu ya mu babu zancen wani na ƙarƙashin wani kuma babu zancen mu ce sai ku musulunta a ku zauna kawai shi ke nan ƙyale ku a ba zai yiwu ba yanzu wannan an shafe ta sulhin da yake nan sai dai sulhi na jiziya ku tabbata kun yadda da sanɗanan kun yadda da sanɗanan an gane idan in ba za ku musulunta ba ke in kun musulunta kun zama irin mu abin da yake kan mu yana kan ku abin da yake kan ku yana kan mu idan ba za ku musulunta ba to ku yadda da shugabancin mu a kan ku shi kenan ku zauna lafiya kasashen ku kare haƙƙin ku yana kan mu za ku dinga ba da jizya to wannan yayi daidai in ba haka ba kuwa to sai dai a fitta reni amma ba za mu zauna da kaji yana jin shi shi ne mu ma mu ne ba ba mu da tabbas a kan sai zan shafe wannan yin yake masuhun da ake sai amma idan ana nufin wato sulhi ne na maganar jizya su zama kafiran amana shi yake cewa kafirin amana wanda ya yarda da cewa ku musulmi ku ne da ƙasa an gane ku ne da ƙasa zai dinga ba ku jiya wannan kafirin shi yake ciwo kafirin amana amma yanzu ba wanda zai wani kafirin amana an gane wanda yake jin da shi da kai gani yake ma ya mafi ka misali wannan ba kafirin amana ba ne an fahimci wannan saboda haka zance ne guda biyu idan sulhi yake nufi mutsulaki wanda da ce shi kenan mu zauna lafiya ba faɗar kamar yadda manzo Allah ya da Yahudawa a farkon zuwansa to wannan an shafe shi an gane yanzu kawai shi takobi ne zai raba tsakaninmu da ku wa mujahidin maksusun bi ahlul kitabi shi ko malam mujahid yace a sulhin da ake nufi na dubiya ne kuma ya ke bantan da su banu qurayza domin ahlul kitabi ne ai da ma yace minan ladina utul kitab min qablikum hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum sajidun saboda haka su aurin imam shafi'i da shi kamar nan malam mujahid inda yake faɗa anan karɓar jizya ya ke banta ne da kafirai ahlul kitabi su ne ake karɓar jizya a hannunsu a zauna lafiya da su amma ba ma gudu wannan ba a yin haka da shi ba ta karɓi jizya wannan ita ce matafiyar imamu shafi'i wanda shi mafassiru kaza akan jizya amma nan wurin imamu na maliku duk kafirin da za ka iya ribace shi ka yaƙe shi ka yi nasara a kan sai zama bawanka to za kuma ka iya ƙwallo sirri da shi karɓi jizya a hannunsa kowane iri an gani saboda haka babu musaha ga baki ɗaya kenan a cikin wannan aya duk inda kafiri yake in ya karkata ga sulhi to kai ma ka karkata gare shi wa tawakkal ala Allah amma ka dogara ga Allah ba da wannan sulhin nasu ba kafiri bai da tabbas ba amana ka dogara ga Allah sibihi innahu huwa samiul qawl yana jin duk abin da ake faɗa tabaraka wa ta'ala al-alimu bil fi'li masani kuma da aikin bayansa ya san ya san ciki da bai wa in yuridu an yahda'uka idan suka nufi su yaudare ka ne su maka cin amana da wannan sulhin yasa idulaka domin sun sun yadda ai sulhin ne domin su shirin yaki a ƙasa dan su samu dama su shirya maka to fa inna hasbaka Allah ya rasulullah ba ma sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal ba shi Allah ya ce hasbuka Allah Allah ya isan maka huwa allazi ayyadaka ai ka san shine ya karfafe ka da nasrihi da taimakonsa ko ba haka ba sannan kuma bil mu'minina ka ji wani sharafin azima wani babbar daraja ya jam'i tsakanin nasararsa taimakonsa da kuma mumine ya haɗa shi wuri ɗaya yace da su ya dafa maka ya rasulullahi yace mace ka da taimakonsa wannan taimakon nasa abu ne shi kuma na baɗi dan shi ne zalla mansuru ne ta wajen haifi shi ka fa'in naka mansuru haka yake sallallahu alaihi wasallam wannan wani lamari ne wani sirri ne wannan taimakon na Allah na zahirin kuma shi ne dafar bayan ka da yi da sahabban ka su ne muminai an gane don Allah shi ne a zahirin shi ne albadin zai iya ya baka a yi maka gudunmawar ta zahiri an yi ganye ne ba ta nan ba zai amfani ba na zahirin shi yasa ayyada ka bi nasirki sannan wabil mu'minina ya hada maka ciki da bai kina alayhi salatu rabbihi wa salamu ka gani sannan su mu'minan wa allafa baina qulubihim sai ta da tsakanin zukatan suka tare zukatan su wuri daya malam ka ji abin da yake cewa haduwa kenan hadin kai bai ba abin da ya kamata ce hadin zukata yawwa shi haɗin kai ba zai fa'ida ba sai haɗin zukata sai dai kuma shi ba haushe su da yawa yana faɗa kai yana nufin ita zuciya ɗin nafsu nafsun ka ka gane nafsu shakhas sai a ce kansa an gane ko Allah za ka gane da hausa in ya ce kai wani zubin shi wato bahaushe ba yana nufin wannan ra'asu ba a'a huwiyarka ainihin hakikarka an gane yawa yawa to ka gane kenan ai to saboda haka haɗin kai kenan to Allah shi ya ma wannan aikin sai tattara tsakanin zukatan su ba da ihani bayan su abin da yake tsakanin su dan ba a ga maciji tsakanin ausu da hazaraji amma a kanka sai ya tara su suka zama wato uwa ɗaya uba ɗaya kowanne kishin ka yake kowanne tsananin soyayya ta yake kowanne daidai ke ba da ransa da na uwarsa da na ubansa da na ƴaƴansa a kanka to Allah ne kawai zai mutum haka duk dabararka duk iya fasahar bakinka duk waye ne sai dan hadin cikin zaki nake akwai hadin da mutum ba a to to amma wancan din to sai Allah law an fadda ma fil ardi jami'an yake ko kaji da za ka kashe duk abin da yake kudin duniya gaba ki dai kashe shi akan ka tattara su zo kansu daya ka haɗe kai wuri daya ka haɗa zukata ma Allah ta wani kulubin ba za ka iya tattara ka haɗe zukatan su zama abu daya ba walakin Allah Allah fa bainahum bi qudrati Allah ne shi da yake ba abin da yake gagararsa zukatan da halin da suke sai ya zo ya tattara sai ya haɗa su guri daya ya sa mu fuskantar su daya shi yasa kuma in dai aka ce ga imani aka ce kuma aka tattara zukata suka zama na ɗaya sannan aka samu shugaba guda ɗaya a cikin mummunai wanda ya amsa sunansa wannan nasara wajibi ce yawwa ga imani ga tarihi ga kuma wato wato wato abin nan ra'i makiyayin shi ne jagora wayannan suka haɗu to wannan nasara wajibi ce ko diyan da kuke kuma komai raunin ku abinda aka tattara kenan anan aka tattara mu ne walakin Allah allafa bainahum bi qudrati innahu azizul ghalibun ala amrihi Allah mabuwayin sarki ne ne rinjaye kan dukkan lamarinsa da yana fa hakimun gwani ne kuma la yakhalu shay'un ba abin da yake fita ni hikimati gabarin hikimarsa komai a cikin zane hikimarsa yake ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حول المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم وإن يكن منكم مئة يضربوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين والله تبارك وتعالى يا أيها الذي يحبك الله أنا تيمس بهذول الله ذكرت سبحان الله أما جاء النبي معنا يا ونن النبي بايك يا محمد يا ونن النبي مرتبة كنا ko yanzu ya kana zuwa ga sai ka ce ya ne girma wannan ko ko ba haka ba kaman gwamna a ka san ba sai ka faɗi sunansa ba to haka Allah yake manzon Allah to wannan kai bawa ya zaka ki girmama shi bawansa ne shi ye abinsa duk abin da yake da shi din shi ye masa kuma kawai sai kuma yana yana ganin ciwa yana ganin ciwa ba zai kira shi ce ya wani ba sai ce sai ya faɗi sunan martabar mai girma gwamna mai girma shugaban ƙasa mai girma ciyaman kaga wannan duk sunan martaba yawwa ba sunanka ba ne na yanka yawwa to haka Allah rabbu samawati wal ardi khaliqu kulli shay'in wa raziquhu wa malikuhu haka yake Muhammadu rasulullah ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya ishe ka kar ka ba ka bukatar kowa ka gani sai ya jam'i dan tashiriki yace wa man taba'aka min almu'minina da waɗanda suka bi ka sune mu'minai da suke tare da kai to sun ishe ka kaga wannan sharrafawa ne gare su an gane ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi harrijul mu'minina bayan abin sirrin da yake cikin wannan kiran ba kankani bane darajar ba karama bace mutum ya yi zazzari da kyau ya kai wannan annabi ka kana ji daɗin da yaso yake ya nuhu ko baka ji ba ya hudu ya musa ya ibrahimu ya daudu inna da annaka khalifata ya wa ko ba haka ba to amma ka taba ji ya faɗi wannan sunan to ka kwadaitar da ka shishi ta ka tuna muminai arziki sabi akan yakan kafirai ka gani ka tuna su ka shishi ta su akan yakar kafirai in ya kun minkum ishiruna sabiruna idan aka ce an sami ishirin masu haƙuri masu dauriya a cikinku to ya galibu ne a kai ne minhum za su rinjayi mai can daga ciki haka ne ko za su rinjayi mutum mai can a cikin kafirai za su rinjayi mutum ɗari biyu wa in ya kun minkum me shi kuma biliya'i wa ta'i in ka lura ya kun ya kun din nan guda biyar duk wacce take da fuska ɗaya a kira'a ba za ga ya taɓa ta ba yanzu wannan ya kun din ta farko ba shi da wata fuska biyar kawai duk kira'a baki ɗaya yawa to haka ma ta hudu ita ma haka take kun ta hudu ita ma fuska ɗaya ne da ita ya ce kawai amma da ta biyu da ta uku da ta biyar kaga ta fuska biyu ne za ga ina ya ya ya ya taɓa su ko in ya kun minkum 20 kaka ce in ta kun idan 20 suka zamo a cikin ku sabiruna masu juriya ya gida gumi ya ce za su rinjaye mai can minhum daga cikin su wa in ya kun min kun to kaga sai ce bil ya'i wa ta'i anan da ya da ta ko ta kun ko in ya kun ko in ta kun min kun ya bin idan ɗari ta zamo a cikin ku mutum ɗari ya ga dubu alfan za su rinjaye dubu min allazina kafaru daga wanda suka kafirce bi annahum shi sababi annahum saboda su kaumun mutane ne su la yafqahuna ba sa fahimtar inda ƙarfi yake ba su fahimci inda za su jingina ba ba san Allah ko kun san Allah kuna da majingina saboda haka wannan karfin ya ishi ku rinjaye goma wato wato nikin ku goma wa hada khabarun bima alal amr wannan labari ne amma umarni yake ne ai bi qatilul 20 minkum al mi'atayn duk inda aka samu mutum 20 daga cikin ku mu'minai idan dai muka abokan gaba ba su wuce 200 ba minkin su goma kenan kan wanda ya gudu ku tsaya ku yaƙe su ku daure za ku ci nasara a kansu wai ne atu alfa mutum ɗari su yaƙi dubu wa ya su nan kuma su tabbata gare su sun man su ma kafuru da ƙauli yayin da suka yawa kuma shi kenan sai aka sai Allah ya shafe wannan hukuncin na dole mutum ɗaya yaƙi mutum goma sai ya shafe wannan hukuncin da ƙaulihi da faɗin sa alana haffafa Allahu ankum daga baya kenan wannan aya ta zo aka ce yanzu kam Allah ya haffafa muku ya sauƙaƙa muku ka gani wa alima anna fikum du'ufan ko da'afan shine da dammi dadi wa fathiha ra'a bi shi ma Allah ya san akwai rauni a cikin ku an kita da an sharti amsalikum gabarin ku iya ya karninkin ku goma akwai sabuba da yawa wanda ba za su ke wanda za su hana ku ba za ku iya ya karninkin ku goma saboda haka yanzu ya jinye muku wannan hukunci yanzu fa in yakun shi ma bil ya'i wa ta'i idan tsari ta zamo a cikin ku sadiratin mai dauriya ya ga lubumiya ne za su rinjaye mai can minhum daga cikin su sadirai wa in yakun minkum alfun idan aka samu dubu a cikin ku ya ga lubu alfaini za su rinjaye mutum dubu biyu a cikin ku bi izinin lahi wannan duk da izinin Allah shi wancan din jarrabawa ne an gane na farko da aka ce ninkin ku goma shi ma wannan din jarrabawa ne duk kowanne Allah zai iya yi tabaraka wa ta'ala yanda ya ga dama ya hakumu ma yuridu ne kawai yanzu abinda aka aka aka shar'anta muku shine idan dai kafirai ba su wuce nishin ku ba duk wanda ya gudu yayi yayi kaba'ira yawa duk wanda ya gudu yayi kaba'ira shine yanzu hukunci wanda yake muhukami alfani kenan da izinin Allah ya bi radati wa huwa khabarun bi ma'anal amr wannan labari ne amma umarni ake nufi ay lutuqatilu mislaikum ku yaki wanda suke ninkin ku biyu wa tasbutu lam ku tabbata gare su wallahu ma as-sabirin bi auni Allah ne yana nan tare da masu dauriya masu hakuri da taimakon sa to
ما كان لنبي أن يكون له أسرى أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى يتي واتو يعند أككامو سوى إنه fursunonin yaƙi kafiran badar kasan an kashe mutum fiye da saba'in a cikin su an katanta na su a nan an watsar to kuma an kamo wasu da yawa sai ga su a hannu a cikin maruruwa waɗanda suke bi da izgilanci ga manzon Allah da sahabbai suka dinga wulakanta sahabatu rasulullahi suka dinga karkace su a makka suka kore su daga nan suka kwace dukiyoyin sai ga su a hannu a cikin maruruwa aka zo da su manzala shi ne za ku ci mata ulla fi haula innatina eh me za ku ci game da wa'annan sarakan dori eh kafiri dori ne da shi Allah ya ce mu kada Allah ka shiga tsakanin mu da kafirin barkar rasulullahi in ba in ba bakar jahiliya ba su zaki wai kuna wata kasa wai da da mai sallah da mara sallah da mai imani da mara imani da musulmi da kafiri kan ku daya ba ka da dama duk imanin ka shi wancan da tunani natinin ne san kurku yi haka manzo Allah ya kira me za ku me shawara ku game da wayannan natina din saboda haka shi Abubakar Siddiq ya kawo shawara ya Rasulullahi to ka sani dai dai yin ne abinda nake gani a dora musu fanka kowa ya kawo wani abu na kuɗi ya fanshi kansa kawai mu samu taimako a cikin wato lamarinmu labin Allah da kuma shi kuma Umar bin Khattabi ya kawo ta su shawara ya ce ai ya Rasulullahi abinda za ka yi kowanne daga cikin su a samu wanda ya fi kusanci da gare shi daga cikin mu a miƙa mashi ya tsinde maka kawai yawa ga babban kanan Abbas Hamza uban su ɗaya fille markai ga ɗan uwana a bani shi ne sauke kansa abubakar ga abdullahi bin abubakar ne shi kuma ya sari markai kowanne da ya rarraba ya ce sai an samu wanda ya fi kusa da shi tukuna na kusa don a sai yanzu duk wata wantaka babu ta a gurin mutum Allah ne abin da nake ganin za a yi kenan in ji umaru saboda haka shi abdullahi bin rawaha ya ce a yaro suna a ji a samu wuri ne kurmi inda yake da yawan itatuwa kirare kawai a ɗaɗɗaure su a jefa su nan a ban a kunna gurin wuta to saboda haka hakan nan aka yi kowanne manzo Allah ya shiga cikin masaukin sa da shi kenan daga baya ya fito kowanne ya bashi mukamin sa a cikin su yake kai wannan wato kamar annabi Musa take Umaru ربنا تمت على أموالهم وتجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم yace kai kuma wannan wato kaman annabi Ibrahim kai Abu Musa man tabi'ani fa innahu minni ko wa man asani fa innaka ghafurur rahim kuma haka kake ko ne dai yace ya bashi yana da makamin yace kai kuma wannan sai tafi annabi nuhu rabbin la shagar ala la yadri min kulli diyara duk abin bace su gaba daya to a ƙarshe dai ubangiji manzo Allah ya karbi shawarar Abubakar Siddiq aka ce kowa ya zo ya kawo fansarsa to shi kenan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a ma kana lin nabiyyin bai dace ga annabi ba an yakuna lahu asra ya zamo yana da wai wasu ribatattun yaƙi wasu fursunonin yaƙi ai ba a zo kan magana fursunan yaƙi ba tukunna kaga ya kuna shi ne shi ta ƙarshe ita ma bita'i wal ya'i an ta kuna ko ya kuna lahu asra a samu ribatattun yaƙi gare shi ko asara kenan ko hatta yuskina fil ardi har sai ya lallasa kafirai da kisa tukunna ya karya lagos sannan ne za a shiga da kan a ɗauki fursunan yaƙi ko a karɓi fansa yubalik fi qatil kufar sai ya kai mutuka tukuna cikin lullutar su da kisa turiduna aradar duniya ku kuna nufin wai ku samu wani abu na amfanin duniya ko da yake manufar ku ba Allah da shi to Allah shine mai sai karfafa ku ba sai da dukiyar su ba a gane ai mu dama hadi akhadul fidai ta hanyar karɓar fansa wallahu yuridu lahirata shi kuma Allah abin da yake nufi gare ku lahira kawai yake nufi gare ku kai tsaye sawaba hadika tilin shine ku samu ladan lahira ta hanyar karkace su wallahu azizun Allah buwayayyen sarki ne ba abin da yake gagara sa hakimin gwani ne a cikin aikinsa wa hada mawsukun sai ce wannan aya abin shafewa ce da aka hana a karɓi wato a kama fursuna yake a karɓi fanta eh har sai tukuna kisa ya kai kisa sai ce an shafe shi da kauli da faɗin sa fa'in ma mannan ba'ad waye ma fida a suratul isali fa idza laqitumul ladina kafaru ko fa darbar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq to sannan ne fa in ma mannan ba'd wa in ma fida wato shi imamu sidi anan ka san shi inda muke sai da hazaka da kwallantaka karatu wani zubin sai shi sai masa sai ya nuna masa iyakarsa amma babu wata nasaha dan ba bambanci gaba daya tsakanin hukuncin wannan aya da hukuncin wancan aya a can cewa aka yi in kuka cin makafirai sun fito ya kauku ku ta kisan kan ku kaukauta tukunna sai hatta idan akhanta ko sai kullum lissa suka mai da ya faɗa a nan hatta yi kina ainihin ma ce hatta yi kina sai kullum lissa suka kula sannan ku kama su ku ɗaure tamau to sannan ne faɗin ma mannan ba'adu wa'in ma fida shi ma nan ɗin hakan yake harfin da harfin hatta yi kina filan ma kayan nabi nan ya kuna lahu asra hatta irin waccan dai hatta idza askantumuhu nan kuma hatta ya fito ina misali ne bambanci tsakanin Allahu alam idan ya nazari kuma a cikin azumi sai ma mallan ba da ma da laula kitabun min Allah ba don rubutaccen hukunci daga Allah ba sabaka da ya riga ya gabata bi ilali da na'im wal asralakum cewa ya riga ya halatta muku ribobin yaki da kuma ribatattun yakin ya halatta muku su lamastakum azabun azimun da babbar azaba ta shafe ku fi ma akhadtum cikin abin da kuka da kamilan fida'i na fansan nan kaga ita kenan ya ce laula ashe akwai hukunci daga Allah da ya halatta muku yin haka wato kenan anan ba an zarge su da yin abin da yake mandiyi ba an zarge su da yin abin da yake karko a wulani abin da Allah ya fito sai kun kakkace da su tukunna ba su da sauran karfi suna neman mafita to dama ɗabi'an manzala ce malaka ta fa'a ta je abin da yake gaya salama tubin da aka wani idan bahaushe ma yana faɗa yana cewa ba a kada mutum kuma a taka yawa in ka kada mutum to ai sai kuma ka saurara haka nan dai kai kari ne yawa to saboda haka in ka lallasa su a da sun zo ne da lahawa da mutakaddiranci da adawa da kwafi suna so sai sun ga bayanka to yanzu kai ka karya su ka kai su kar to in ka kai su kar ga sa daura a hannunka to fa in ma mannan ba zuwa in ma bida ko ka ce to ku tashi ku tafi ku tashi zuwa mannan shine mannan ku tashi ku tafi ba za mu karbi komai a hannun kowa ba shine mannan wayan ma bida to ga ga ga yanzu ne za ku ce to kowa ba wanda za mu saki ya je ya tura wa ubansa ko uwarsa su kawo fansa su karɓe shi shine ma ta da to abin da za ku yi kenan gashi an gane to shine yake cewa fakulu min maganin kin ku ci daga abin da kuka ribata daga hannun kafirai halin kasancin sa halalan tayyiban tsarka ba ku da kwana laifi akai wa taqullaha ku kiyaye Allah inna Allah ghafurur rahim ta yadda ce ubangiji tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ya yi hannabi يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم الله تبارك وتعالى يا أيها النبي يا خيوان النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ko min al'asara kira'a biyu ko? ga yawon waɗanda suke cikin hannunku na waɗannan fursunonin yakin wannan ribatattun wanda kuka kama a badar da ya musu in ya alalillah fi qulubikum khairan idan Allah ya ga wato alkhairi a cikin zukatanku ya tajalli cikin zukatanku ya ga imani wai ikhlasa ya ga tsarkake da kuke cewa ai wallahi ka san mutum yana hannu da suka zo hannu kuma suka dinga faɗa wallahi yanzu kan mu yanzu mun gane eh kan bata miki a to kuna hannu ai ba tabbas suka ce wannan addinin shine gaskiya ban da haka daga gani ma yadda muka to da makaman nan da waye da kaza da kaza da kaza suna tunizantuka dai na ciwo kamar to Allah ya san ciki da bai idan ya san idan ubangiji ga alkhairi da azzukatan ku kamar yadda kuke faɗa shine imanin wa ikhlasan kun imani kuma kun tsarkake ga tiyutukum khaira zai ba ku mafifici min ma ukhida minkum daga abin da aka karba a gurin ku kowanne ya tura maka an je wani an kwaso jarinsa an jirga baki daya wani an sai da wata wani kantinsa ne wani an sai da menenansa ne wani iyalinsa yayansa duk sun hana cikin jarin da yake hannunsu a shugaban sai na can a daure an kawo in dai mutanen kirki ne ko Allah ya kirki a zuciyarku to da sannu ubangiji zai ninnin ka muku abin da aka karba a hannunku ba yan kasuwa ne ku ba to Allah zai muku albarka a cikin azuwanci za ku ga lamarin Allah eh abba su na da wadanda ke na gani kuwa ya ce na gani ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin kowace ukiya daya sai da ta zamo dinari dubu har ta dora a kan haka ukiya daya wato dinari arba'in kenan yawa an gane dinari arba'in shi ne wuciya daya to sai da ta aka ninka ta zama dubu ya ce da fiye da haka in ji abba zai kowace wuciya daya sai da ta ninka su ashirin da biyar ke da fiye da haka min ma auka da minkum min al-bidai da ainihin da ifa hulakum shine ya ninninka shi gare ku fi duniya a nan duniya sannan wani fi ba kun fil akhirah ce muku sakayya a lahira waya ke lakum kaji babbar ke da kuma ya ce muku abin da yake tsakanin ku da shi na zunuban ku a basu yace yanzu abin da ya rage ne ke tira kenan ga gafarar ubangiji tabaraka ta'ala wallahu ghafurun Allah ubangiji ne yawan gafara ne ga bayan sa da jin mai tsamin jin kai gare shi wa in yuridu fi anaka ko idan ku wannan zantukan da kuke suna nufin ha'inta ka ne su wa'annan wato a siratin nan bima azharu min alqawli ta abinda suka bayyana na wannan zantukan na yabin musulunci faqad khana Allah min qabl ai da can sun ha'inta Allah qabl da badrin bil kufr domin kafirci ha'inci ne ga Allah am gane ai wai ce sun ha'inta Allah fa amkana minhum kuma ubangiji ya ba da iko a kansu ya sallada bayansa a kansu katilan wa asiran da kisa da riba cewa fadiya tawakka umisu da zalika to su saurari irin wannan in adu in sun koma kan kiyana ba alimun da kalbi Allah mai cikakken sani da halittar sa hakimin fi sun in ji bani a cikin aikin sa tabaraka wa ta'ala إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وهاجروا ولم يهاجروا ما لكم ما لكم من ولاية من شيء حتى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنفروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير so ubangiji tabaraka wa ta'ala yake kaga anan ya zance wani hukunci ne wanda yake ya shafi wannan kaidin ya rayuwar manzon Allah ne zuwa wata mudda kawai shi yasa da yake nan su ummatu muhammadin kamar yadda muka faɗa kashi uku ne ga baki ɗaya al'umma manzo Allah Allah ya kasa su kashi uku mun faɗi wannan yawa muhajirai su ne fuqara'ul muhajiruna yawa waɗanda suka yi musulunta ta da tun farkon lamari suka biyo shi hijira sai an sarawa waɗanda suka musulunta suka karɓi manzon Allah suka sauke shi sai kuma allazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo a bayan su daga nan har kiyama su ke nan iyakar ummatin muhammadin kuma kowanne ya faɗi siffar an gane ana gaya mu su wa'annan wa'anda allazina ja'u min ba'dihim ya qulna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman siffar su kenan saboda haka duk wanda ya zo min ba'dihim baya cewa rabbana gatir rabbana gatir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil imani to baya cikin ummatu muhammadin kwata kwata wanda yake tsine magabata yake zagin magabata yake aibanta magabatansa na daga sahabbai da tabi'ai da sauransu to wannan ba shi yasa rafinawa a wurin imamu na maliku yan shi'a kenan ba su da da haƙƙi kwata-kwata shi bai yake ba ni musulmi na wai Allah ya kasa al'ummar gida uku bai sa su a ciki ba su aikinsu sun ga illa a cikin sahabban annabi sun ga ha'inci a wurin sahabban annabi cewa sun cuci manzo Allah sun cuci ahadin gidan annabi abinda abinda suka suka saboda kullun wazifar su shine tsine musu to wayannan ba sa cikin ummatu Muhammadu kwata kwata an gane to a cikin ukun nan sai Allah ya faɗi guda biyu yace innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu wayanda suka yi imani suka yi hijira suka ko suka jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi amwalihim wa anfusihim da dukiyo suka ba da dukiyoyin su suka ba da rayukan su fi sabilillah a cikin daukar kalmar Allah cikin tabarkin Allah wa humul muhajiruna wayannan sune muhajirai wallazina awaw annabiy sallallahu alaihi wasallama wa'anda kuma ubangi tabaraka wa ta'ala ya sa su ala da ya aikin sa na cewa wajen daka alamin zika yi man fa'awa to inda ya iwa in naka wayanda suka taro da shi din su ne an sarawa su ne wanda jina awo wanda suka rungumo manzon Allah suka sa shi a cikin tsakiyarsu har sai da isar da sakon Allah sun luzumce shi luzumar jilali yanda ka san mutum da inuwarsa haka suke tare da annabi har sai da isar da lamarin Allah ya kuma ga Allah alaihi salatu rabbi wa salamu wa nasaru suka taimaki annabi wa humul ansar sune ansara ta dubi dinnan to ulaika wa'annan ba'aduhum awliya'u ba'adi junansu wato sashensu majibanta ne ga sashi fil musrati wal irsi a cikin taimakekeniya da kuma gadon junansu in wannan ya mutu wannan ya gada ya gaji dukiyarsa wannan in ya mutu wannan ya gaji dukiyarsa to ainihin ita a wannan iya wannan lokacin ana yin ta ne da sababi na imani gado ba da sababi na nasaba ko ka haifi mutum ko ya haife ka ko dan ko an haife ku tare ko an haife ku ba wannan bane ko dan uwan mahaifinka ko ka ba wannan bane yanzu wayan su muhajirai da lansara ne ya hada su imani ne ya hada su yawa saboda haka aka hada wannan uku wato yanzu mashibintan juna ne su ji Allah wajen taimako da kuma gadon juna da yake ubangiji ya san hukuncin ba zai zartu ba har zuwa bayan manzon Allah sai bai kawo kashi na ukun ba wanda zai jawo min ba dai anan an gane dalilin kawo magana cewar kashi ukun din kenan anan dan ya san ba haka zai bar hukuncin ba a yanzu haka yake yawa والذين آمنوا وإن دسك إيماني ولم يهاجروا أمام بس قولة سنجوا أن ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو فديها قراءة دي malakun min wilayatihim malakun min walayatihim ba ku da wani abu min shay'in ba ku da komai min wala'i min walayatihim na jibintarsu ba ruwan ku da su ba ku da ba su da haƙƙi a kanku na jibinta fala irsa bainakum saboda gado ma babu shi tsakaninku an gane suna can a gida ba su kaurato ba babu gado tsakaninku da su wala nasiba lahum fil ganimati ba su da rabo kuma a cikin ganima ba su da ita hatta yuhajiru har sai sun kauratu wa hada mansukun bi akhir surati a karshen sura yanzu gashi muna tabda ita ko da yake saukatta ba wai ala ta'kidi bane daga baya ne wannan ayat ta zo kuma aka aka gaya ba su nan gurin to gaji za mu faɗe ta to shine an shafe shi yanzu ba zancen gado ta hanyar imani an gane wani nisan sadokun fitini amma tare da haka ko da wa'in su kansu wanda ba su ƙaurato ɗin ba in suka taimake ku in suka nemi taimakon ku a cikin sha'anin addini fa alaikum nasru lahum an kuffari wajibi ne ku taimaka musu akan kafirai in dai akan addini suka suka nemi taimakon ku ko da yake ba su hijira ba to ku taimaka musu illa ala qaumin sai dai idan sun nemi taimakon ku akan wasu mutane bai na ko bai na humi sako wanda tsakanin ku da su akwai alƙawari ko kafiran ne kun kulla amana da su kun kulla alƙawari da su sai wani dan uwanka mumini wanda biyo hijira ba ya nemi taimakonka a kansa a'a sai ka taba shi an gane alisa an gane so a fala tan su mun kakku taimake su a daima akan su tan kudu a hadan kakku warware alƙawarin da kai tsakanin ku da su wallahi ma ta amalu da basir Allah mai cikakken sani ne mai gani mata amalu da abin da kuke aikata saboda ku kiyaye shi والذين كفروا بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الحمد لله وبين تبارك وتعالى والذين كفروا wa'inda suka kafirci ba a zuhun auliya ba a sashin su majibintar sashi ne kalmar su daya wato manufar su daya matafiyar su daya amma fa akan ku ko da suna da rarraba tsakanin su akan wani lamarin ne daban amma akan ku akan gaba da ku da addinin ku da gaba da annabin ku to wannan kalmar su daya kuma suna karfafa juna ne Allah ta an gane wannan to Allah dina kafaru kenan haka suke fil nusrati a cikin taimako wal irsi suna gadon juna suna taimakon juna fala irsa bainakum wa bainahum saboda kafirai babu gado tsakanin ku da su illa tafa'aluhu idan ku kuka ki aikata wannan shine a tawallil muslimina da kafirai suka jibinci junan su suke taimakon junan su ko kuma kuka ki taimakon junan ku kuka ki shiga cikin damuwar junan ku kowa ya je ta kansa a tukun shiga uku yawwa ta kun fitnatun fil ardi dan za a samu fitina a cikin ƙasa fitina wato wadda ba a san iyakarta ba yawwa don babban fitina kafirci ne zai sai dara kafirci ne zai turo ko ya danne ku ya mamaye ku wa fasadun kabirun za a samu barna babba duk wacce da kufur ta hanyar karfafa kafirci wa da'atul islami da raunatan musulunci in dai kowa a cikin ku ya zama da shi kenan zaman kansa yake ta kansa yake baka cikin damuwa ta bana cikin damuwa ka bana taimakon ka baka taimako na balbar ma idan na gano wani abu wanda yake na ci gaban ka zan ture ka dani ya zama na ci gaban to kun shiga uku ku daina ma addu'a cewa Allah ya yi fitina ko Allah wannan barna da ake ci Allah ya yi fitina ku aji to aka ga lahu wajin kalmatin da ba abin da zai canza kalmomin Allah in ba ku yi wannan haɗin kan kun cure kun karfafi juna ba kun zama almumin almumin kalbun yani ya shuddu ba'adu ba'ala to in dai ba ku yi wannan ba to kakku nemi wai cewa a janye fitina ko a janye barna barna kan da fitina sun samu wajen zama illa ta fa'adu ta kun fitinatin fil ardi wa fasadun kathir to kuma sai kuna kan wannan kuma ku ce ai ka ga ai akwai ma tsoro a cikin wannan ko wannan addu'a ga gani to haka hakan nan abin yake kuma su ba sai kafirai ba fasikai da fajirai su ma suna karfafa juna akan fasikancinsu da fajircinsu so ku mutanen kirki ku taimaki junanku a kan harkar Allah ta'awanu ku kuma alal birri wa taqwa abinda za ku yi kenan kamar yadda su kuma suke ta'awuni alal ismi wal udwani yanzu ba ga wani ba ya fito yana shi makiyin Allah ne makiyin manzon Allah ne kuma yana yana kuma sallah ko yana salo ne ne ko ko yana salo kuma ya tabbata ya fito ya furta shi makiyin Allah ne makiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga kuma an samu fajirai lalata ƴan uwansa sun je sun gabaki ɗaya sun yi turuwa sun kewaye shi mu haka muke da juna ba misali idan ka ce kai masoyin manzon Allah ne ya kake da wani masoyin annabi ya kake da wani masoyin manzon Allah ya kake kai gane ko ba haka ba wannan ce shi baya bukatar manzon Allah baya bukatar gudunmuwar annabi baya bukatar taimakon manzon duk wanda kace baka bukatar sa karshen wulakanci kenan yawa karshen wulato abinda ya faɗa kenan aka samu fajirai ɗan uwansa waɗanda ke kan hanyar su ɗaya suka je suka kewaye suka rutsa shi suka dafa masa suka ce kayi daidai kuma suna tare da shi abinda suka nassanta kenan yayi daidai kuma suna tare da shi kaga kuma suna ciwo kansu salatu kuma wannan kalmar tun da aka yi musulunci har zuwa yanzu ba ta faɗa ta fice a wannan akan a ce akan dan duk gaba shi sun yi tarayya akan tun da ake musulunci ba taɓa jin wani musulmi ya buɗe baki wai saboda tsananin tauhidi ce baya buƙatar manzon Allah ba taɓa yi a cikin ahwal kiyamati wanda annabi Ibrahim da annabi Adamu da dukkan annaba suke buƙatar gudunmawarsa a cikin ahwal kiyamati an samu wani mutum wani lalataccen tsinanni ya jika sosai da tsinuwa ya faɗi wannan to idan ku ko ba ku haka ba kun dafi muminai yan uwanku kun dafa wa masoya manzo Allah yan uwanku kun kaunace su to kun fitnatin da arzi wa fasadin kabir bayan da za ku dole in sun haɗu dole su ta karfafa eh sun haɗu dole su ƙarfi akan fajircin su kana nan kana nan ba ka sa ba sai ka dinga ganin wasu naka suna ta koma a cikin su ai shine fitnatin tunanin da fasadin kabirun ke kaga ni wallazina amanu wa hajaru wa'anda suka yi imani suka kaurato zuwa ga annabi fi sabilillah a cikin tafarki wajahadu fi sabilillah suka jihadi a cikin daukar mar Allah wallazina awaw wa nasaru wa'annan da kuma suka taro da su suka rungume su suka taimaki manzon Allah ulaika hum haqa wannan su ne mu'minai yanke ubangiji ya musu shaida kuma da kuma da labari na ta kudu wal akhbaru la tunfaku labarin Allah musaha baya shigarsa wanda Allah ya ce masa mumini karshen ya buce dan ya tattar dukkan ma'anin imani yanzu a samu wani tsinanne a cikin wa'annan ya ce ya gano wani lalatacce a ciki wala ya rabu da Allah ya rabu da annabi ya rabu da kuma sabilul mu'minina in ka tambaye shi ina wani ina wani wali ko malami cikakke ne irin wannan magana taka mai irin wannan matafiyar taka ba zai kawo maka ba sai shaidanu yan uwansa kawai eh duk wanda ya bi su duk wanda ya bi su to ba ma fata ni masa yanke da wannan eh ba ma fata ni masa yanke da wannan eh eh ba ma fata cewa ko ya tuwo ba za a karba ba nace nace to ba ma ba ma wannan fatan ba eh ba a kulle rahmar ubangiji ba tabaraka ta'ala ga bayansa fata muke wanda yake wannan hanyar ya baro ta wahani ne hayadi ne jahilci ne ka bibiyi ayoyin Allah ka gani wa'annan isaba yaban su Allah yake da na farkon su da wa'anda suka zo a bayan su an gani wanda suka zo har bayan fatuhu ya faɗa la yi soyin kuma an faƙa min ƙabin fasi wa ƙatala wala ya ka'a zama zai tayin lillahi ko min allazina an faƙo min ba'd wa qatala amma wa kullum fa wa adallahu alhusna kai Allah ai ba mutum bane irin kai saka kwanya Allah a wajen nan yake ya rika kwanyarka saboda haka wata hayaniya wani hayaki da aka sa maka kai watsi da shi ka dubi inda muminai suka kabi su mantana mu yanzu kana da yanzu misali manya-manyan jirage irin manya-manyan bayan Allah kana da shi Ibrahim kana da duk wannan jirkagin kawaliya dubi kaga ina suka taka ya ishe ka kawai wannan ka san abin da kake in ko mutum ya je kuma wata hayaniya ta shiga kansa ta shiga kwanyarsa ta tsantsan jahilci bai san abin ba eh hakan nan aka wahama masa abu aka ruda shi kawai ka gani wa nazaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun gafarar ubangiji ta tabbata gare su to kaji ya ce zai musu gafara an ji masu laifin ne to amma ya ce lahum maghfiratun ba an yi maganin laifin ba ko kai ne baka yafe ba wani zukun karimin kuma da arziki babba da arziki babba a aljanna ne arzikin babba ina wani zukun karimin a duniya malam wannan gwagwarmaya ai rizqun karimun lahum ma yasha'una kawai shine rizqun karim eh arziki na ban girma ce mala'iku ne suke kaiwa da komowa a kanka da abin hidimar suna assalamu alaikum ya waliyan lahi kai kuma kana kan alkilla an da ara'i ya zuru na ba ina kashin gida kawai duk mala'iku ne ranar na lahure ya rabu da mana da gilmanin muhammaduna da wane ne kuma kullum kamar yanzu aka fara zaman ka san an yi kwana ɗaya biyu uku hudu biyar za ka suma jin kako sako a'a shi kowane sakan kamar yanzu aka fara haka ita kuma aljanna haka Allah ya yi ta haka Allah ya yi ta Allah Allah Allah ka azuta mu da rizqun karimin ana ga ga muku rizqun karimin su larabawan aka ce rizqun karimin su san me ake yi ba na ga maka baitin an tare cikin shaddadin ba ka gani wallazina amanu min ba'du wanda suka yi imani a bayan sabiqina ila imani bayan wanda suka tsere tun farko zuwa ga imani wasu kuma suka biyo bayan wa hajaru su ma suka yi hijira suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallama ka gani irin su muawiya dan abu sufyana yadda shi ma Allah ya taimake shi yayi imani ya zo ya bi har manzon Allah ya amince ya sashi a cikin kutabul wahayi to ya zaka yi ya amince ya sashi a cikin kutabul wahayi anan albarka manzon Allah ya zo ya ce ya rasulullahi ya ga fuskar annabi ya kai ya komo bayan manzon Allah ya yada musulunci ya yi iya kokarin sa to kuma dukkan ka daga sai ka gano wasu abin nan daban kuma yawancin labaran da ake baku tsaya ku dinga tafsirin yawa ba ku san daga inda suke fitowa ba ku san kuma ba isin su ba yawa ba ku san daga inda suke fitowa ba ka gani wa hajaru wa jahadu ma'akum suka jihadi tare da ku ko laika minkum wannan suna daga cikin ku ayyuhal muhajiruna ko ba ce su ma ku bane amma su dai samu sun raba cikin ku a to aka ai ba wanda yake a duniya inda Ali ibn Abi Talib ya tsaya alaihi salam ai mu ai ai zai mu kusa da gurin ai ba zai mu kusa da gurin ba a ku kusa da zai mu kusa da ga gani to amma dai ninkum ne shi ma ya ya dona ya ya rako cikin ku kuma aka rako cikin masu arziki ai shi kenan ulul hali ma bu ta zumunci zaul qarabati zumunci wane dan uwana ne wane wana ne wane kanina ne wane kanin babana ne wane babana ne wane kazana ne sauran karaba ci ke ba duhum auladu ba din tilisi sashin su sune mafi cancanta da sashi amman auren gado min tawarisi bil imani daga barin gado ta hanyar imani wani hijratu da hijira al-madhkurati fil ayati sabiqati da aka ambata a cikin ayat ta gabata in kitabin lahi Allahu mahfuzu haka yake Allah ya san haka yake eh za a biya komo kansa to yanzu an biyo an komo kansa ba yanda za a yi duk mutumin da yake komai imaninsa komai hijirarsa komai amintakarka da shi an gane komai mutuntakarka da shi a nan gurinmu in baya cikin mutum goma ashirin da biyar sinna ba shi a cikin gadonka yawwa ba shi shirya masa nan wai za a gani ki tumata yawwa to wannan tana wai za a gani ki tumata wuri kurba kuke da dukiya matsukiya ga wannan shi kuma dan kanwarsa ne tare suke ba inda zai gado dan kanwa ko danya ko dan wasu ko ɗan ɗan uwan babarsa to kaga ai to dai ba mun da kuɗi kenan wani mataki ne bane da gashi nan eh amma su wannan ulul qurba kawai ba wata siffa eh ko ya yake da yazo ga dushi kuna ta raba miliyoyi shi kuma ya zuro idanu ai na Allah yake da ga liki sama da ulul qurba dole ta zo da farzu kohum minhu ku ba su kuɗi ba ku yafa musu ku raba to malam musu wasu miliyan ɗari ɗari za ta wasu ma fa haka to kuma ku kasa ba su ɗaiɗai ƴan uwanku ne su ba kuma sun zo sun zura idanu suna sha'awa sai a ba su na ɗaiɗai nace an gani yawa ko ana ganin abu ana yi ko yanzu Allah shi ne daidai la yanzu ne azumi ya zo a dinga ba ku a yan da buhun shinkafa to kaga bai kamata ba inna allaha bi kulli shay'in alim Allah masani da dukkan komai eh wannan babu tugo a cikin ta yawa ba tugo a cikin ta inna allaha ala kulli shay'in qadir wannan da tugo a cikin ta amma inna allaha bi kulli shay'in alim babu tugo a cikin ta kwata kwata ciki da bai zahiran wa baɗina fi hadratul wujubi wal imkani yawa babu da yawa amma inna la ala kulli shay'in qadirun ala kulli shay'in qadirun akwai togo a cikin ta wannan eh ai shi ne faɗa ai ai ga sunan da yawa to a cikin karatun yawa to yawa hikima ta gado din nan yana cikin wato shi Allah ya san idan kai baka sani ba to shi ya san me me hikima take ciki yawa kas ka zo kai la mu aqiba li hukumi ba a biyo bayan hukuncin Allah a ce kaza kaza yawa haka kawai ba gaira ba da wasu shaytanu wasu maciya Allah sun zo wai da mace namiji ya dinga ba su kuma har a ta saboda an rena mu a kawo wannan wai a cikin majalisa wai a tattauna shi ma ai ko tattauna shi ma bai kamata a yi ba yawa yanda Allah yake da zakar na shirin hajjin unsa yana in nan haka yake kuma su wannan magada akwai dan bambanci kaɗan a wurin mazahib sha'anin magada wajen tafsilin ayoyin alkur'ani amma mu dai nan kun sani magada a gurin mu maza sha biyar mata goma iyakarsu kenan ɗanka ɗan ɗanka babanka baban babanka ɗan uwanka ɗan ɗan uwanka amminka ɗan amminka sai miji sai bawa da ka yanta nunan ni'ima ka ji goma kenan to wajen inda ake da abin nan inda yake da tsarin biyar ɗan wajen da aka ce ɗan uwanka to ɗan uwan guda uku ne da shaƙiƙi da li'addi da li'umi duka ɗan uwanka ne kuma duk suna da gadon ka kaga sun ƙaru haka nan ɗan ɗan uwan su kuma su biyu ne dan shaƙiƙi da dan li'addi duk suna da gadon ka amma dan ummi bai da gadon ka ka gani ka ga yau da sun ka sun zama sha uku sha uku da ai da asalin ai bi aka ƙara nan kuma aka ƙara ɗaya sha uku kenan sai ammin ka na asalin ba za a dinga fita na asalin na asalin shine ammi shaƙiƙi wanda yake da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya wanda suka haɗa uba ma yana da gadon kaga an samu ƙarin ɗaya sha hudu to ɗansa ɗan ammi ɗan ammi shaƙiƙi yake nufi ɗan ammi da abdi ma shi ma yana da gado ta na sha biyar to maza goma duk namiji daga wannan wuri da gadon mutum a nan wurin imamu na malik su ko mata ɗa ƴar ɗa kaka ce jika ƴar ɗa an gane uwa uwar uwa an gane ƴar uwa sai mata sai maulatin ni'imati kaji su bakwai su bakwai to a inda ake magana a kai shi ne da aka ce wato uwar uwa din nan ita a kanta nasu ya zo kaka wadda ta haifi ta haifi uwa tana da gado to amma ba ne da in wadda ta haifi uba tana nan dole a haɗa su ta ga an samu takwas yawa zabar haba ce dole ka haɗa yawa to ita kuma wato ‘yar uwa ta asalin ita ce shakikiya amma li'addiya ma tana da gadon ka li'ummiya ma shi kenan kaga goma sun ci sun shirin da biyar وعلى Wa